الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata yau muna laraba biyar ga wata na Ramadan hijira shekarar 443 wanda ya dace da shidda ga watan 4,2022 a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta 31 cikin suratu zuma kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 32 ta cikin wannan sura ta zuma kayan na akwai tambayoyi a ta farko yana cewa me hukuncin iddar matar da aka saki tana jini yanwa matsalar sakin mace a cikin jini abu ne tabbatacce ba saɓani ya saba musulma kuma laihi ne wanda ya sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah umarni kun ɗaje kuna da iddatihin wa asul idda fatalliqahunna li'iddatihinna nan saki ne annabi ya bayani saki akan idda sananna ma'ana ka saki mace manzo Allah ya ce tana cikin tsarki ko tana da ciki balida hamilan aw tahiran na kuma sai ba saki da ciki ya tabbata saki da ciki yayi da yayi ma saki da ka saki mace kana niyyar sakinta ka kyale ta sai bayan ta aikata na sake ta wannan akwai keta kan shi wanda ka sake ta da cikin daga ta aiwu ta kare ya yi layiya kuma daidai suna kuma ya yi rashin cutarwa ga mace don da yawa mace ba ta jini in tana sharuwa wata yadda shekara guda shekara biyu ta fara jini ba hakenan iddata tana nan ba ta yi ba arme idan ta fara jini hakenan ana saki da ciki ko da tsarki to amma saki da jini ba a san mace gaba shi ta ba iya daga cikin ƙa'ida ta ta saki a cikin cikin tsarki to sabanin da aka samu wajen magabata hata malaman sunna idan aka saki da jinin saki yayi ko bai ba wannan shine maganganu da dama cewa an samu hatta ibn qayyim rahimahullah yana cewa saki bai ba to amma wannan kalkashin wata ruwaya ce inda ta tabbata ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa abdullahi bin umar kashe abdullahi bin umar ya saki mace a cikin jini manzana sallar salama ya ce ta maida ta daga baya in ta kama ta ji ta tsarki ta suke ta ta wannan lafazi ya zo mai ɗaukar shubahar ba a ɗauki ba wannan a wani abu amma wanda kan ci ruwan gali albani rahimahullah ya kawo hadisai duk da suke da alaƙa da wannan mas'ala ya kawo marfu'ai ya kawo makufai wanda ƙararraje ya tabbatar da lafazin fasiba da talika ta ɗauke ta akan saki guda ya tabbata shi ne zai ture duk wata shubaha ta cewa saki bi ba manzala ce ma ibn umar ka ɗauki wannan sakin a saki a kan shi ne ke na magana kuma wani jamhur na sahabbai da na malama masahaba idan ka saki a cikin jini saki ya yi a makalai shi ne kuma magana saki na bida laihi ne amma saki ya yi wallawa sai tambaya ta biyu iddar mata matan da aka saka tana da tana da implant a ciki eh mata a zamanin yanzu sukan zuwa likita a sa musu wata na'urar ko wani kashe wani abu dai a cikin jikinsu don kasi jini matuƙa iya jikinsu ba sa jini to sai aka sake ta tana da wannan abun ya iddata to ai daman gudun kar ta ɗauki ciki ta sa wannan ƙarin to zuba mishi ko kuma jinin da ake cewa a yi maganar wata uku jini wanda ya zama tokurin haka Allah ma'ana jinin babu shi ne amma ke an san dalilin kin jinin ki wannan ƙarin ki huda shi ma ibadar Allah ba wata da uzuri yadda ta je aka sa ta koma abudda shine kuran ina ta je aka sa mata ƙarin ya hana ta jini lazim ta koma a hudu ƙarin ta kwanta ya jini uku ta kwanta ƙarin yadda shine magana kuran sai tambaya da nan mun ba da amsa tana ga harkon karatun mu kullum mutane idan ana magana mutum ya rika lura da abin da ake cewa ko da za ka mana magana ka gaya wani ne ko ka yi gaba ka iya gaya mai da aka ce kaza ga dalili ko ga wuri da akwai mas'ala wata take sabani wani ya ce wani ya ce ba mutum ya san da mi ya dogara ko da wani bai yadda ba ka san da mi ba kuka ce man a na ji mana wani ya ce wai mana wani mana wani ya ka doka a ya ce a ina me ya madogarar mana wani sai ka riƙe mas'alar da muka yi magana nan harkon karatu mas'alar mace mai ciki ko mai shayarwa akan azumi yan uwa bayanin da na yi cewa lalle mas'ala ce mai saɓani da jimawa tsakanin malaman mazhaba da wasu malamai suna saɓani wani ya ce ta ci abinci ba ta ramawa kai ta ci abinci ta rama azumin daga baya wani ma ce ta ci abinci ta ciye da abinci ta rama azumi duk haka wani ya ce da ciki daban ba ciki abu ne da yawa an shi ma ana magana abin da ke da matsala ganin abin da ya shahara wajen mazhabobi kan magana an an cin sai an rama sai idan ka kawo wancan magana ta an ci barama ya ce wani ce ma jahilci ne ko shi sani ne ko zahin kai ne shi matsala abinda muka yi magana wa'inda suka yi maganar mace inda ciki ta kasa azumi da ciki ta kasa azumi ko sharwa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas wa'innan sahabbai guda biyu ya tabbata sun yi fatawa ga iyalansu sun yi fatawa ga wasu cewa mace mai ciki in ta kasa azumi da gaske ko mun ce sha Allah ta gaskiya ba yau dara Allah in dai tabbas ta kasa duk da in ta yi azumin wannan haɗari ga ɗanta ko kanta wannan sahaban sun tabbatar mace za ta ci abinci ta ajiye azumi ta ciyar da abinci kambacin azumi kuma ba ta ramawa wai ce jahilci ne to masu wani magana a malamai na yanzu albani rahimahullah cikin tamamin ya kana magana muka kace jahilci ne ko inda ya ilimi ne ko albani ya kawo cikin tawallu minna haka abu malik cikin sabiqi sunna ya kawo magana kuma suke magana albani ya magana sai shi abu malik cewa duk da sakanin mazhaba kan masu ganin in ta ci ya tarama yace wannan fatawa ta wannan sahabbai guda biyu abdullahi bin umar abdullahi bin abbas babu ruwaya ɗaya ta wani sahabi ta saba musu haka wa'annan malamai suka wuce kuma karanci samun nabi na salim wanda nan ma kawo maganar cewa almutu alhamil mai ciki ko mai sharuwa in ta ci ta kasa za ta ciyar da abinci kuma ta ramawa to wani mutum ko da ɗauki wacce yan wa kullum ce maka wannan magana ce sai wanda ta sha hawa yake sanin matsala ka tambaye mata wannan matsala ko mu da ake yafa samun sanin matsala Allah da yawa mata za ta waye gari da ciki a wannan azumin kuma da gaske wata ta ɗauka mata kusan mutuwa wallahi ba ta iya wani tana hama da ciki ta ƙare azumi yake samun ciki ya shiga masu rutsa ko nan tana ciki ta fara can yaro wata biyu ci azumi yake wayo matsala ta suka samun ta ɗan wakun aka ta sauki Allah ya samu idan sauki zo ga neman ka tsare shi ba ka ka faɗa da wanda ka fata wanta ba da mutum mai ɗauki fatawa shi ta miye ɗauka amma mu a gaban Allah mace mutum ke masa'ul duk wanda ya ba wani fatawa sa'anin abin da yake da shi daidai ne haɗinci ne haka muka wani fatawa abin da ga hujja shi ne gaskiya ko da wani saba mushi da aka gaskiyar magana wannan fatawa muna kanta idan mace tsakani ga Allah ta kasa ta kasa azumin ne dalilin ciki wallahi tana da ruhusa ta ci abinci ta ci da abinci bai ta rama ba kama ta wannan sahabbai inda kuskure Allah gafarta mana cika ba Allah rama bismillahir rahmanir rahim فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم تتقون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wane ne mahi zalimci mahi girman zalimci kamar wanda miman kaza ba Allah wanda ya dangana ma Allah ƙarya Allah bai ce bai ce ya ce Allah bai bi kaza bai ce Allah ya yi irin masu da'awar dangana ma Allah da ko mata wani abu daban dai wanda Allah ya tsaka gare shi babu wanda ya wannan zalunci laihi na farko wa Allah ƙarya na biyu wa kazzaba bisidin kuma gaskiya ta zo mishi da iya cikin rudu bai kan hanya an zo mai da gaskiya to wanda ma aka yi gaskiya ta kama daga baya ma yace ƙarya ce shi ya ma Allah ƙarya kuma an kama gaskiya ce ƙarya ce kaga akwai rudu da yawa kaga ce wannan mutumin babu wanda ya shi zalunci ya ma Allah ƙarya kuma an zo mai da gaske daga wajen Allah ce ƙarya ce to dai irin wannan mutane kaka damu da su Allah ce alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin shin ba akwai makoma ba ba akwai matabbata ba ga dukkan kafiri da gidan jahannama idan kyale shi ya koma ga Allah akwai tanadin Allah na wutar jahannama wallazi ja'a bisidiq wa saddaqa bi wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskantar da gaskiya nan malaman tafsiri ta cikin tabi'ai kan me ake nihi shin ana nihi nan ana nihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yazo da alqur'ani babbar gaskiya kuma tabbas shine farkon gaskanta da alqur'ani amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana ko kenan anan tabbacin cewa imani na manzo game da qur'ani bai canza komai amanu rasul manzo ya yi imani bima unzir da abin da aka sauka mishi wal mu'minun da masu imani su masu imani kenan maganar nan manzan Allah iya ce ibnu kasir iya ce masu tafsir manzan Allah ne ko masu imani ne da masu imani su suke riki da alqur'ani hatta gobe kiyama za su da alqur'ani a hilin kiyama iya mai ceto gare su kenan manzan Allah iya ciki masu imani suna ciki ta manzala shine dai a gaba dan shine yazo da alqur'ani to kenan wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskantar da gaskiyar ula'ika humul muttaqun wannan su masu kana ne ga magana kenan wannan dimma imani iya ciki imani da alqur'ani ke wannan sune wanda suka yi imani da alqur'ani Allah ta wannan sune masu tsoron Allah na gaskiya gaskantar da maganar Allah wa'annan mutane lahum ma yasha'una 'inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
نعم لهم ما يشاءون عند ربهم وإنما سوانا صفة na yarda ko imani gaskantar da alkur'ani da aiki da shi kenan suna da abin da suke so Allah masa tanadi a wajen shi suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu zalik wannan abin da Allah masa sakamakon ba su duk abin da suke so jaza'ul muslimin jaza'ul muslimin sakamakon masu kyautata aiki idan mai kyautata aiki Allah zai saka mai da sakamakon gidan aljanna liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu Allah ya musu haka don ya musu kafara ya gafar ya kankare musu mugun aikin ma da suka yi wa jiziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya saka musu aikin kwarai da suka yi da da sakamako mahi limkin abin da suka aikata wannan ke tabbatar ma da cewa ashe aka samu masu imani da aiki mara kyau musulmi mutum duk imanin shi ba mala'ika bane yakan iya laihi wani iya tabbatar ma cewa kenan akwai za su je ga Allah da laihi kuma Allah ya yahe musu wannan laihin da suka yi in wa'ai awa ake gobe kiyama ko awa ma'auni ake ga zinihi ga lada Allah subhanahu wata'ala abinda ya alkawari bai gahurta shirka amma abinda ba shirka yanzu sai gahurta to nan an zo an yi awon ma ga lada ga zinihi Allah ce yukaffir Allah anhum aswa allazi amilu zai ya ita musu kafaran muhimumin aikin da suka yi kan kuma kamar da cewa ulaika allazina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wanda wanda sai ya tabbata janna sune wanda muke karbal ahsana ma amilu ai muhi kyawun aikin su wanda ta jawo tsan sayatin za a bar aikin sa mara kyau ba ka masu akan shi tafi ashabul janna kake nan mutum zai koma ga Allah da laifi da lada kuma Allah ya so sai ya yahe mishi in wani sai ture masu ganin cewa saban Allah wani abu ne wanda kamar ka saba da shi kenan kamar ka zo cikin da'ar imani in wa zinihi hawa hawa ne girman zini shirka da Allah amma sauran laifi wanda ba shirka da Allah ba baka iya buga gaba ka ce wani da iya kaza da iya kaza dan wuta ne kurum abin da kake da shi eh akwai wa'idi na Allah duk wanda ya kaza zina ce shan giya ce ƙarya ce ga wa'idi da Allah ya ce zai wannan kana tabbas ka wani haka nan to amma akan maganar shi ka ayyana mu'ayyan wane shi dan wata ne dan ya wanda yin wannan wannan ba naka ba alƙashin wa yaghfir ma dun zaka liman sha wace inna la yaghfir al-shirka bi wa yaghfir ma dun zaka liman sha Allah iya gawata laifin ba shirka iya bai yahi shirka amma ta wa yaghfir ma dun zalika liman yasha iya gafarta laifin da ba shirka ba ga wanda ya so shi malaman sunna a ƙira'ar suna da jama'a suke cewa wanda yake fasiki mai laihi mai kabira iya ta hatar mashi'a me yake kin makazar mashi'a wannan aya cewa yadda Allah ya da bawon shi baka san me Allah zai da shi amma lalle wani iyakan mugul hanya ko wani ya mugul mutuwa amma in ce dan wuta ne mutuka musulmi ne ba nawa bane kuma kabbace ma kabbace da haka kenan wani abu ne sai ka bar tsakanin Allah da bawon shi in ya so ya yi mishi in ya so ya kama shi amma kai maka yanke mai hukunci ka ce dan wuta ne yanda ni a waje na dan na kana aikin alkhairi ci wani kun dan aljanna ne ci a ina wa wani hata ina kyauta wani mutumin kwarai ne wala na mai hata haka nan amma shi ma ko na kwaran an hana an bauta annabi ma shaida ba an hana ka yanki wani kurin dan aljanna ne kai dai ina ma wani kyakkyawan fata dan aljanna ina mai fata haka nan ina mai fata shahada fata ya kaza kamar wannan fata ta a ce fata na gari amma bane yankewa in ce tabbata dan muka san ba abin da yake ina ban tsakanin bawa da Allah ka san me yake tsakanin shi da Allah kuma daga can gana mata Allah mataka ba shi ba ce ba shi Allah ce in yaso sai yayi sai yayi in yaso ko lokaci a yi ɗan azaba a hudu mutum ko lokaci ba ma azaban ma mun karanta na hadisin fitaka hadisin shahararre ko na ce shi ne arzar hadis cikin sunna wanda ya kowa rishin yankin abu na ga wani bawa da nan sallar sarki ba da labarin za a zo hinin kiyama da wani bawa za a zo da takardu na aikin ya ce matul basar iyakar ganinka takardu ne dosai ne na shi iyakar ganinka za a zo da takarda gomiya tara da tara duka a cikin takarar gaba daya duka aikin banza ne ya yi kaza ya yi kaza duka da tara duk aikin banza cikin ta kuma na kuma yana tabbata wannan Allah ka wannan ruwaye wai dan mutum ya san ka ba shiga lamarin Allah ka san kaka girma abu akan ka kai wani kaza ne ba ruwanka na ka wa'azi ne kai mai nasiha kurin baka san me Allah zai da bawon shi wannan hadisi ana annabi ya ba dan ka san da cewa Allah in yaso ka dauki abin girma abu duk girma abu Allah ya so yayi to yan wance takarda ce 99 kuma zara ce za ta yi nan bawan ahilin kiyama a buɗe min su bawa na ga abin da kai can gadan gadan ya yanke ya yarda ya mika kurin sai wuta haka ne hukuncin shi can sai Allah zai ce a akwai wasu takardar shi guda zai ce ya rabu me ma fa'ida kata guda sai ga shi mu gama ma fa'ida kata eh Allah ce ya Allah me fa'ida ma shi bai bukata kamar ga bai kata kame kama ana gome kai kai ga ka gama yawan kariya ta ce ga dai me abun awon ma sai kuma abin da awon zai wa awon ne za a yi takarar nan 99 a wannan bangaren anan daya a tsora daya shi ga ba awon mai za awon ma mai za a yi Allah zai ce ku kata a cikin abokan shahada akwai tauhidi zamanin ne kurin ana ɗora masu Allah ce kurin wannan ɗaya ta turjiyar gaba ɗaya turjiyar su ta haka adam ce Allah ba abin ya kana Allah abin da ya soke yi kaga nan muhimmancin tauhidi kuma nan wai ba cewa ba kowa Allah zai haka ba a'a ba kowa ba Allah zai haka ba a wannan wani ne Allah ya ma haka kaka ce wa shi ke kai abin da gara ma tunda ce a'a wannan iya ma fasara abin da Allah ya soke yi in ya so ainihin sai gahurta mata liman ya shawo kai ga magana ciki sai ga wanda ya so kura ya bar abin a izda shi abuwa shi yadda ya so zai kura wani bai shiga cikin magana shi ne a ƙidar alisunar jama'a baka yankewa mutum wuta ko aljanna kai haka kura farar hula haka na manzo Allah yana raye yayi maza shi na manzo na Allah kuma shi ma gaya mai ne ake ba shi kace na baka aljanna ba irin na shehu ne bayi budan suke aikin kwarai sai Allah ce wa bawa na wannan an yake mai da aljanna ne wani umar umma Allah ta zo nika hanzara cikin sahabbai da ya rasu take ce ka wani sharati Allah kar maka girma ka ce waga miki ce ni manzo Allah ba san ba abin da Allah zai nike da manzo Allah sani waga miki tace wallahi ta ce ya rasulullah idan kaman wani ba a ce dan aljanna ba to a duniya wa za ta dan aljanna ne ba yankewa kenan amma annabi amma labarin wasu bayi wani to irin wanda yake ce wani aljanna ne amma wanda ba su ba sai muna kyautata zato in kun banna ce lokacin dan wuta ne eh baka yanke me me yasa ake wa mutum sallah in dai ba shi da mutum shi sai mai sallah ko da yayin sabo sallah za mu shi me ya cika sallah ne mun gawara Allah ne inda ba gawara ta mu mai sallah in yasa ya samu gafara ta Allah da haka yan wa a takaice dai lamarin Allah da bayi ba a shiga kai mai kira kira kake ka ga mutum hatsarin abin da ke ciki kuma a mutum ji ubar Allah da kamun Allah kai ne baka da tabbas wani an ce liman sha'u ne baka tabbas ka ce ka dogara da ita ka ce tana kai baka shirka ta Allah kai abin da ga dama kun baka bane ta iyawa kai Allah ma azaba eh kenan Allah ya ce liyukaffiru Allahu anhum asaw alladhi amilu Allah ne ya kawo musu kafara ya kire kankare musu ko gawarta musu mai mugun aikin da suka yi wa jiziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun a ba su limkin lada sama da abin da suka yi Allah ci gaba alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام نعم أليس الله بكاف عبده shi yanzu Allah shi kaɗai bai isa ma bawon shi ba ma'anan ana nihi cewa magana sallallahu alaihi wasallam irin barazana da suke mishi na kisa na gumakansu kaza zai tabe shi yana barazana da wani abu dai na cutarwa shi ta shi wani Allah bai isa ma bawon shi ma'ana Allah ya isa ma bawon shi wa yukhawwifunaka bil ladina min duni wa'annan mutane suna maka barazana suna tsoratar da kai da wani abu wanda ba Allah ba gumaka ka za ya same ka wannan ya samu ka tunda ka taɓa wani guma abubuwan bautanmu ka za sai wani barazana ta ababe dai da ake yawa mutum na wani abu da ba wani mushrikai abin da suka ba da imani suna iya tasiri suke ga wannan abin wanda zai tasiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya taba su ya ce ga bauta musu kenan wani abu zai same shi suna maka barazana da abin da yake ba Allah ba wannan haka sabbin Khalid suka kashe kashe Uzza ta suke kai kuma shi da Uzza Khalid suka kallo kama Uzza ya karya ya ture suka shiru abin da aka yi su mai suka share hudu ita da su Uzza ce da kan Uzza ita ke bauta ta mota suna suka da ya zo suka azabi su dai dai dai baka san Uzza ba ba ba kamar barazana Khalid kai annabi ya ce kashe ta ture ta kun ya karya kan ya ture ne ta fara suka ba abin da aka yi to gidan suka da su a yaƙi su wani abin iya tasiri in watan nuhu al-sarara ga mutane kullum su abin da suke da aƙida shi iya tasiri ji suke zai a tasiri ga manzannin Allah shi kuma ta shirme dama shirme ne ba gaskiya bace ba ƙarya ce dama an gani wani abin har a yanzu misali yanzu kamar aka ce wannan wacce malamin tsubbo yan yan buge-buge ai suna wa halu suna a wasu da yawa malam wani malam wani wallahi kaza ku ku samu kai ba ta ba wani kai malam wani ku zama malamai kaza same ku kaza jama'a an ga bazan da wani ana ka wani malamin balle a kauye inda ba addini mace gaba iya ba kamar an sha an ta wani malam gobin nisa kuna ga don abu haka aka tawo harkar sunna suka tarin barazanai a je a kirawo a je a hilin jama'a ba a je a tafata dai a juya harin bada a juya ko ka tafata dai a juya harin bayan shi wai ruwa zai ruwa zai ake wa wayan zana a juya tafi ta yada a juya hannu waka a kan tafi ta yada an kuma watsa haka Allah watsa su da arziki gaba daya Allah watsa yin zaya gani wata ran ina ta ta zai bulaguro wata ina ta tace wajen wata ana wani wani bako ana wani wasan yanzu ina tsaya ina ji aka ce aka ce wata a ce bawa bakwai bakwai aka yi ya ce sati ya bada malamin kayan sati dole ya zala gama yawo da shi duk duka Allah halakar da su Allah sati ba da ya ba ya zala sati ba su duk lokacin zan yi bulaguro ce to kai samu matsala ma su ce ko shi ke ne malaki ya yi Allah sati ce don shi sati ce bada kuma cikin jama'a ba na koyi ba a filin jama'a kai an taru ake wani adawa wani mai zai kawo nakanin shi nakanin na ɗan uwa da kakanni ana kabara eh abin zai maganin yin zala Allah ke a shafa ma gaskiya ɗauke zai zai gashi wani Allah a yi a gida a yi a waje a yanzu ce ake za a gama da alisu na da su har duke su kuma Allah ya tawaye da abin da ya ci gaba alhamdulillah to wannan barazan haka suke mutane wani tsorata jiya ko akwai akwai jiya ko suka tsorata akwai suka ja da baya ji suke da bazai wallahi jiya ko suka tsorata matsayar wani wani to a takaice wannan barazan kullun suna yin ta Allah ya ce wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna maka barazana da abin da yake ba Allah ba to wannan mutane kenan haka halin ishin imani ke kan a wajensa haka suke tsammani kake mamaki wa man yudlil la fama da min hadi duk wanda Allah ya rage batar da shi wallahi ba wani mai shirye da shi kun bai kun ba gani ne ku rishi shirye kun ba shi da alaji amma inda hankali zai gani gaskiya amma Allah ya gama da su ba ta mace ne wa man yahdi Allah duk kuma wanda Allah ya rage shirye da shi to shi kuma fa malahu min mudil ba wani mai zai wai batar da shi alaysa Allah bi azizin zintiqam shin Allah ba shi bane mabuwayi ba kun mai tsananin kamun iyayi tabbas Allah haka yake
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم التي ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله inda zaka musu tambaya wane ne mahalicin samai da kasai wannan jawabi ba wani shakka kan shi da ya tabbas za su ce maka Allah Allah ne wajen wannan iya karanta da kai kafirai na ƙorishawa ba su inkarin Allah shi ne mahalicin samai da kasai ba su inkarin huwa yi jiro la yi jaro alai shi ne in ya kama ba mai amshewa shi ne mai tasarrufi da komi su matsalarsu tsani ta wajen waɗannan gumaka ta nan za'abi kan gadi ba a zahiri aiki ne da maulanka ba don wasu na adawa da allah a su allah ne ba sani ba jahiltar allah ta kai ta ga wannan halin shi ne babban matsalar ƙorashawa jahiltar Allah ta kai su ga wani abu amma za a wadda suke gama a cikin abu akwai mai gaman girma Allah ne a hankalinsu yanzu a yi kamar mutum banza mutum ya ce bauta ma Allah kai tsaye haka na ƙin zasuwa ba kai kaɗan sai ta hanyar wani kai tsaye kai da Allah kai kai kimi kaga ana ana akwai girma Allah ta wani bangare ya da a jahilce to wannan abin ya kai su wannan abin kenan baiwa mutum ya bauta ma Allah kai tsaye dole sai ta intermediary sai ta wani aljani ko wani mala'ika ko wani dutse ta nan sai ta samu isa ta su wani su ne ruhi mai tsarki yanzu dai kirista suke kirista suke gano abu ya tabbata bangaren isa ake samun zuwa allah na su musulmi su shiga tabbin wajen wasu shehurai to duk abin ɗaya ne ya ce inda za ka masa tambaya waye mahaliccinsa mai da ƙasa da ulun allah za su ce maka allah ne قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر كتنبيسوا wannan abin da suke bautatawa asala maka barazana ta kaza kaza inda har Allah ya lihina da wani abu na cutarwa za su hana Allah yi su za su hana Allah yi za su iya ba abinda Allah ɗaurin ba su samun maganin komai a kan shi awa arada mi bi rahama hal hunna muskatu rahamati idan rahamati Allah ban za su hana duk wannan sun san ba hana Allah na abu sun san sai abin da Allah ya niya wani bi hada shi kun ba mai iya iko akan Allah sun san daga nan to don haka kula sabiya da to ni Allah ka ɗaya mai wannan ikon ya ishe ni bana bukata kowa eh Allah ya ishe ni bana bukata kowa tunda komai na Allah kusa Allah to haka Allah shi kaɗai ya ishe ni ina ba ku misalin wani malami bayanin sa Saudiya ne mun je wani gari na kasar magariya irin wani ya tara ƴan ƙauye ya ce layoyi a hanya da ya cire musu layoyi ɗiyan nasu da yake za a raba abinci ne kasan musu kadama an za a raba abinci tun da abinci ji za a raba sai kama lahi ji da ya ci kyale ba magana imanin abinci za ba su abinci za ba su ba haka kai ba a nan garin ma kai ba da aka shekara na raba abinci sai da hijabi shi bula bai ganki da hijabi ke ci a gaba ku sau ku zo nan hijabi aka ɗaukar hijabi hijabi daraja ƙarar hijabi ta shiga daga jallar ba da abin da yake mun sauwa ke ana gama ke mun sauwa wallahi ya ce laya duk ce laya ta ka kyale kyale shi ba magana ta ce kyale shi dan kai hana shi na magariya kasar magare shi sai jama'a wa halitta kowa su ce Allah wa ke kashewa Allah wa ke rayawa Allah duk mai ina masu kasar jama'a wa ke bada duka suka ce Allah duka kuma su ce Allah ne da tsari ya ɗauko layi da ɗauko da cire ta ita kuma nan mai take ya haka shuru ya kuma haka juna ya to to kenan duk Allah ke to dubiye take na wata kuma wata kuma kenan Allah yake a kama Allah kurum yace qul hasabi Allah sai to ni Allah ya ishe ni kurum ya wadace ni kuma alaihi tawakkalu mutawakkil duk mai dogara misan wurin dogara to dogara ga Allah annabi sallallahu alaihi cewa man ahabba an yakuna aqwa an-nas la tawakkal ala Allah ruwa ta annaka haka ne wannan ta dimmi so ya zama kamun jikin shi ya kai mai ƙarin zuciya mai ƙari to karbar Allah an kama Allah shikenan baka tsoron komai ka dogara ga Allah ma dole kama ba Allah ba ka kama da giya in iko ne wata ran ba iko in kuɗi ne sun tsare koya mutu to na ka shiga ka ga shi magana shi Allah ka tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut eh ka dogara ga rayuwar da baya mutuwa eh ya ce kenan ƙul hasabi Allah ce masa Allah ya ishe ni ya isa muni alaihi ya tawakkal mutawakkilun ga Allah ne duk wani mai dogara kamata ya dogara ga Allah mai Allah ce gaba قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
نعم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون nan ta biyo bayan yayi yayi sun taurin kai sun kiya to ce ya jama'a mutane na i'malu ala makanatukum inni amil mun da talakum dirkum wanda din kowa ku tsaya ku yi naku na kuɗi bari ni ma zan yi nawa idan ku tsaya kan shirka ku tsaya kan tafiti na kowa tsaya kan nashi fa sawfa ta'lamun za ku san ni ko ku man yati azabun yukhzi wa yahillu alayhi azabun azabun muqim za ku sani waye a cikin ni ko ku azaba ta wulakanci za ka sama azaba da wama waye za ta sama kun sani kenan ko tsakan nashi azaban da kun san waye ya kai gaskiya ai da kake su shi gaskiya ko mazala ne ka sama abu ai a wajen su su annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ka saba addini shine saba ma addinin Ibrahim su haka suke kallon abu shine ka sabuwa har a Badar Abu Jahl yake yake da Allah ya Allah ka halaka duk wanda ka wanda sama abu cikin al'umma yake adda eh musamman shine ashe ka rashi abin kenan Allah ka kaskanta da duk wanda kamu zaba cikin al'umma ya ga wanka ya garke ya tuma manzo Allah ya ka ka tsoro ya ka ka tsoro cikin al'umma haike da Allah ana gama da shi ci gaba ana nan Allah Allah ga da shi da wuya inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi bil haqq فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها كرة وما أنا عليكم بوكيل نعم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق Allah ke tabbatarwa mun sabkar ma da wannan littafi alkitab alqur'ani kuma qur'ani linnas bil haqq an sabkar da shi dan mutane dan amfanu su dan a sa su hanya aka sabkar da shi dan su mutana kuma littafi wanda yake cike da gaskiya da gaskiya zo dan haka kai naka isarwa ne faman hitada فلنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها wanda ya shiryu dan kanshi ba Allah bai ma ba kaiwa ba kanshi ne amfanin zai koma wanda ma yaki ya bace yaki ban gaskiya cutar wal batan kanshi zai koma sakamakon bata kamar yadda Allah ta inna ma anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil kai naka kun gargadi ne Allah shine wakilin bayin shi inna mawalici inna ma alaikar balag wa alaina hisab Allah ce inna ma alaikar balag kai naka Muhammad isarwa ne wa alaina hisab hisabi Allah ce namu kenan nan ana magana da manzon gaba daya wanda Allah ya aiko kurin ka isar da bayani aikin da kira ne magana shirye bayi tana ga hannun Allah kakka damu da an ki imani an ki ba ayi yace wa ma anta alaihim biwakil nan cewa aka ce wakilai kai ba wakilinsa mana ba wakilinsa ba don Allah ya ce shi wanda ala kudu shi wakil Allah shi ne wakilin komin shi kenan nan ba a ce ba an ɗora ma yaunin ayyukan nan jama'a dole kowa sai ya imani kamar aikin haka baka a ce baka cika aikin ka don ba su yi ba imani a ba naka bane kai naka isarwa ce inna ma alaikal bala Allah shine iyaka abin da kowa ke shirya kuma tana hannun shi aikin manzo isarwa in wani kenan idan ana magana da manzannin Allah ina ga mu a yau masu wa'azi ko zai mu kira kina kurin naka isarwa ce kai bayani kai bayani in wannan jama'a masu rabo ne masu rabon shirya ka amsa kira idan ba su rabon shirya su yi adawa da kai ko ma su kashe ka duk an yi ba abin da bai kana ana iya kashe kama gaba daya don hanyar annabawa ce zama hanyar kira ce nawa a kashe akan da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan manzannin Allah kenan wannan su ne ba su da rabo kai ne na da kasan su ci gaba الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Allah ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah subhanahu wata'ala shine ke amsar rawuka a lokacin mutuwa wallati lam tamut fi manamiha da wadda ma ake ɗauka ta barci wadda ba mutuwa ba nan cewa Allah da wani Allah zai ce kul ya tawaffaku malakul maut allazi wukila bikum wannan kuma ce Allah nan ta an ce mala'ikan mutuwa shi Allah kenan aikin na Allah ne yake amma abun ba a hannun shi ba yake bai ɗauka ran kowa da karan kai shi da uzurin Allah ne sai Allah ya dangana abin kuma a can mala'ika mutuwa da wani aiki ne nashi haka kulawa da wannan abin amma Allah ce shine ke amsar rai rawuka na lokacin mutuwa gaba daya sai an yi lahira ya barzaku kuma wani lam ta mutu munaniya da aka ce aka ce barci dan uwan mutuwa barci dan uwan mutuwa to wannan ɗaukar rai ma na cikin Allah ne ke ɗauke shi wani nau'i ne na mutuwa amma ba gaba ɗaya ba sai ce da ya kawo Allah ke ɗauka rai na mutuwa da wadda take cikin barci sai ce fahim su kullaci ƙada alaihar mautu wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma yace fa zuku da tuka da alaihi mauta ko zai an rai na yace Allah ke daukar rai na mutuwa da na barci Allah sai ya rike wanda Allah ya hukunta kada alal maut wanda Allah ya hukunta mutuwa ce gaba daya Allah ya rike ran bai dawowa ita warsir al-ukhra ita ɗaya ta mai barci sai a mino mishi sai tashi shiga da rayuwa kenan barci ma wani dan uwan mutuwa ne kun ta da ka kwanta kun gaji baka nan haka ji kun ka kwanta da kun gaji tsare kaza ka tashi ita mutuwa kace ba haka kamar aje amma allura ne ka libi dan kiwa ya ana ma wai kai shirku maka da an gare haka wani ba kai dan ciwon kai dan so ana dan jiya ya jiki so jiga kai kai shuru kai gashi a can gurin haka zai wa mutuwa haka take mutuwa wallahi idan kana barci haka take san mutuwa kamar ta yi kai kai shuru baka nan gurin kai ana marabuka ana marabuka shikenan ta kaci haka ne ba wanda ke jin a wannan mutuwa ce ga da laki da gurin haka ne wallahi nawa suka ce shi ne ce duk an gaga an gaga mai kudi ya mutu a garin su haka ta mishi haba da kudin idan gina bawarin shi ko a yi mai daga shi an kai wani likita daga an je kurin amma ya ce anan maɗin shi ta kai mutu to wannan haka ta wani ta gaggawa ce kurin ana kan an je na ko an dan mutu a dawo da aka saba zuwa shi kenan kurin an kare da yawa ta yaka na gaban ka kenan Allah shi ne ke amsa rawukan bayi da tabarcin duk shi ne amma fa yi musu kullace kada alal mauta kada alal mauta wanda na mutuwar Allah sai rike ran bai dawo gaba daya warisul ukhra ila ajal musamma sai maido wata rantar mai barci zuwa wani lokaci shi ma al musamma lai ajal musamma ne wanda aka ambata lokaci kaza in ya kuma shi ma ajali shi ma mutum sai haka ake zuwa a yi barci a tashi wata ran an kwanta ba tashi inna fi dhalika la ayat da qawmi tafakkarun wannan al'amarin mutuwa da barci hatta hikimar barci kwarai ayoyi ne abin gano kudura ta Allah in Allah ka tasarfi da bayin shi kuma wannan abun har yau ba inda yake da magani a ce ai ga mutuwa kada ce ta san ta lallata dan adam san ba kowa bane ba wata ci gaba ba wani girma ba wani izza wani ya kai girman ilimi ya kai girman kudi ya kai girman sarauta ya kai wata category a ce ai an kai category dan ana can ba mutuwa ko a ce wata kasa ce su a can sun ci gaba ilimi ya kai gaya a can ba a mutuwa ba duk duniya in iko ne ba a ce wani iko ne ya kai ƙarfin iko wata a wannan likita ne kwararre specialist kwararre ne shi ba ɗaya wanda ya shiga ɗari biyu ma likita shi kwararru da shi kwararre ne ba mai ɗari biyu inda kowa ke mutuwa kake mutuwa ya gana ka da kusa mutu da wata gini ya mutu wata mun je likita ina likita wallahi aka yana mamu mamaki mutane ba kowa ke ganawa ba an taru wani doktor mai sanar ne a nan garin an taru ana jiran shi ya ba da rindebu wajen kare goma kasar da muka takwas da batar kare takwas ke zawa zuwa tara ɗare goma aka dace kai doktor ya mutu ba Allah ya mutu cikin dare a yakon ka haɓe ya mutu doktor ki shi ma mutu kai mai neman layar jai ya kawaɗe ya kawaɗe ko ya waɗe aka yi zuku su suka aka waɗe kuwa ta kai jikunan daga bayan dawo ko a samu waye mutu da kai daga bayan samu waye mutu da kai amma da duk wanda ya kai nan wallahi an taru wallahi an taru wanda kale zo wani ya abu ya dogara ya ji doktor ya zo ta doktor ya mutu ba ma kashi likita a a duk gida ka zo ya mutu kullun ya kare balle masha Allah to ga kullun abu Allah ta haka ne ita mutuwa ta da uwa kur ba wani magani amma kare magani ko na bika lokaci ya kur kun ba ba izza ba wani ci gaba a ci a duk kasa kaza an je kullun tan ina ce akwai kan aiki a can a za a gano mulatinka inda sa'a ka mutu babu inda ba mu kwantai kun babu inda babu likita ba akwai babu ƙasa da babu likita ba ƙasa da babu kwantai yadda yake likita a nan a can akwai makwantan ko ina akwai kun babu ƙasa da ake shiga ɗari biyu ba akwai babu haka wani kai sai suka san bawa ba mutum ba komi ba ne ko da bawa kake kun rigima ta kun rigima ta kun ana isa mu kaza mu ana kuma da kuma sun yarda da isa da sa ko isa suna ba da duniya kamar duniya ta ce gaba daya ai an ce kaza amurka ce kaza da wanda mun dan giya dan kwayayya waya magana kana kana tsoro ko bai da waya waya wata waya putu ya ta kaza waya ta kaza kamar da suke suke duniya Allah an tusa mu tsoron an ta tusa mu tsoron su waya ne wannan akwai baidan gowa ya ce baidan gowa namu kasar jana ya ce za a yi kaza duniya bai ba jin zuwa ya ce ai wannan ya canza duniya putin ya canza duniya gaba daya putin zai canza duniya kuma mutum ya gaya yarda ya zai canza duniya zai shi ne mai wallahi shi ne mai wallahi sai yasu abin da kake so ba shi zai kana ba Allah ya cika mu da imani dole mutum wallahi sanin girman Allah kuran mutum mutum ne wallahi kuran rigima ce kuran kuma yayi maka barazana kuma kai maka da Allah ya ce kenan a cikin wannan alamar mutuwa kada ya ce akwai ayoyi ga masu mutane masu masu masu lissahi Allah sama cikin su am ittakhadhu min dunillah
اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
na'am Allah subhanahu wata'ala ke cewa am ittakhadhu min dunillahi shufa'a ana bal kullum waɗannan mutane sun kama wani Allah sun ɗauki mai ceton su tun daga nan duniya kowa ya zaɓi nashi wanda mai ceto kaga ne din ya ceto kenan ceto a wajen Allah zai hana Allah musu kaza amma ya ba wani wannan matsayin da kanshi ƙul ga ya musu a walau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun da su a wancan zamanin suna da wannan aqida akan wa'annan gumaka nasu ce musu wa'annan ko da ba su da ba su ba su mallaki komai ba su kuma mallaka su aka yi ko da ba su da hankali za su iya ceto Allah ce ga ya musu qul lillahi shafa'atu jami'a abinda suke nema wajen wani gaba ɗaya dukkan ceto gaba ɗaya da- ya tattara ya koma ga Allah gaba ɗaya ceto a hannun shi yake manzala zai shigo inda hu illa bi idin waye cewa ma ba mai ma kura zan ce Allah ibin kaza ba mai neman uzumin ce ta mata hin uzumin Allah kuma Allah shi ya ba ga wanda yake so ya ce Allah subhanahu wata'ala shi ne mamallakin ceton gaba ɗaya abinda ake inkari na mutane a da ko a yanzu ka ce wane zai min ceto gobe kiyama amma an ba in ceto ne musulun ceto gobe kiyama Allah ya tabbatar da ceto a filin kiyama mala'iku na yi annabawa na yi masu imani na yi haka Allah kanshi zai na shi na musamman wannan abu ne da babu shakka kanshi babu saɓani kanshi na ceto ga a filin kiyama amma abin da ke kare ka ce wani sun san san san yawan sun a yanzu na ce wani ne mai tutuna wa ya gaya min shi ma ya tsira har zai cece ni in waye shi ma dai bai mallaki komai ba kun bai da garanti daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa ina shi ya tsira ma har zai zai- zai kwanta wa shi zai maka ka kwanta wa shi zai cece ka kaga wata haka aka kama aka gada dare ce eh shirme ne kama shi ma bai tabbas kuma in ma kaddara ya samu bai ka tabbas zai wuta ka kaddara ya samu an an baka ce wace da shi zai mace ta an ce Allah dan kare mu bayin shi zai ba mala'iku zai ba annabawa kai ma zai baka ceci wani shi Allah zai ce maka ceci wani naka dan ya karrama ka amma duka yi da imani wa da- da wanda za ba cetan da wanda za a ceta kin duka sharadin da imani ne sai a baka ceto iyawa 'yan gidanku ne abokanka ne kuma ceton wannan hawa hawa ne akwai ceto wanda an sa wuta na shi na ƙarshe amma za ki ba labarin Allah su mata zai ce wa 'yan wuta zai ce wa 'yan aljanna bayan kowace gidan shi can akwai musulmi mabannata a gidan wuta sai Allah ya ware wasu bayan shi kuje a ce ba su imani kuje ku ceto bayina a gidan alja- a gidan wuta su je su ceto wasu su komo a ce akwai saura su koma su ceto a komo Allah ce ku koma su ya lamu ban ga kowa ba Allah ce akwai saura zai ce ku koma duk mai imani ko tamcin zarra in dai akwai imani ce in dai akwai imani ko tamcin zarra a cikin shi to ku doshi haka yana a wuta ba mai dawama in dai da imani dai da aka sha wuya ba dawama an wuto kwatamcin zarra ce ya ce za ce su kare su kare gaba da su sun bisa bisa gani masa gane ma an ce a nan kuma allah ta kubar allah zai ce mala'iku na sun yi annabawa sun yi masu imani sun yi ruwa ta tabbata haka allah ce allah ce sauran ni Mm. annabi ce allah zai wata jimka a gidan wuta za hudu su eh za hudu su bayi haka Allah su bayi kai dole ceto ne to amma duk abin a hannun Allah yake Allah shi ke yin abin da ya so ya ba wanda yake so kai baka cewa wani ne mutum dona shine matsala kuma kenan kullin la shafa'atu jami'a jami'a ceto gaba daya ta tare kuma ga Allah lahu mulku samawati wal ard Allah shi ke mulkin samai da kasai gaba daya ke mulkin shi ne halittar shi ne bayin shi ne sama da ƙasa gaba daya sun mai ilai turja'un kuma bayi an yi an kare gaba daya za a tattara a koma ga Allah subhanahu wataala الله كم قول إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته